الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwaɗa wanda muna nan cikin kitabul bayo insha Allah za mu tashi kan babi na ashirin da shida ko matsala ta ashirin da shida ƙarƙashin wannan kitabin na kasuwanci ma la ya juzo min bai'il hayawan abinda baya halatta dangane da cinikin dabbobi abinda baya halatta dangane da cinikin dabbobi asali dai duk abinda mukallafi musulmi ya mallaka wanda kuma yake halattacce ne ya halalta ya sayar ma wani a bisa yarjejeniya tijaratan an taradin kasuwanci wanda zai gudana sakamakon yarjejeniya amma duk da haka akwai suwar wa ashkal wa anwa e, wato akwai wasu nau'uka na cinikayya ɗin da shari'a ta toge saboda ɓarnar da suka kunsa حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عن بيع هبل الهبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية حديث دي دقى إمام مالك دقى نافع دقى أبلاد عن عمر حديث ne da ke da gayar inganci ingantacce matuƙa cewa manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya yi hani daga saida wato ɗantayin ɗantayi za a fassara shi dai a gaba ya yi hani daga saida ɗantayin ɗantayi kamar cikin ciki ɗan cikin ciki wa kana bai an yata bai'uhu ahlul jahiliya ya kasance wani ciniki ne da mutanen jahiliya suke yi, fassarar ma'anar habalil habala ɗin kenan. Wani irin ciniki ne na kasada wanda ke cike da garar rashin tabbas da kasada. Kanar rajulu yafta'ul jazura Mutum yana sayan babban raƙumi shine jazur. Mutum zai sayi babban raƙumi. ma'ana wasu za su sayar masa raƙumi, babban raƙumi, a wani lafazi a sharifa, babban raƙumi, amma yaushe zai biya ba nan take ba. Ila an tuntajen naƙatu, har a yi biƙin wata taguwa, ma'ana sai a nuna wata taguwa wacce wato shi mai sayarwar ya mallaka ko kuma mai saye ya mallaka zan ce kenan taguwar da mai sayan ya mallaka wanda zai sayi wanda zai sayi babban raƙumin yana da wata taguwa misali to irinta ya burge wani sai ya yarda cewa zai sayar masa raƙumin babban raƙumi zai ba shi, amma da me za a biya shi, to shi ne taguwar da shi wannan mai sayan ya mallaka, tana da ciki, to sai a yi cewa in taguwar ta haifi wannan cikin, sannan aka yi dace cikin ‘ya mace ce, aka rene ta, ita ma ta girma. ta samu ciki, to abin da za ta haifa ɗin da shi za a biya, ba wai cikin na yanzu ba shi yasa ya zama hawan hawa habal shine ciki eh ba a faɗin habalu galiban idan mutum ne ko da yake wani lokaci akan ce amma dai wato in mace wato daga ‘yan adam ta samu ciki sai a ce hamil ba habil ba sai a ce hamlu ba habalu ba galibi ana istimalin habalu a ciki na dabba amma a mutum sai a ce hamlun imra'atun hamil, hamilun ba a ce hamilatun tunda dai dama mace kaɗai take yi duk abinda mace kaɗai take yi ba buƙatar damirin mata ko ba a cewa ha'idatun lanna hulesa hunaka zakarun ha'id hatta yuhtaja ila ha'idatun eh laysa hunaka zakarun hamilun laysa hunaka zakarun yahmilu hatta yuhtaja ila at-tamyiz bi qawli hamilun hamila to haka saboda haka in mace ce daga ‘yan adam sai a ce hamilun, biha hamlun, e, amma wato in dabba ce sai a ce habalun, biha habalun, yawa habilun, e, ‘yan an faɗa a mace ‘yar adam to sai dai majazan, amma ba bisa rinjaye ba. To dai abin da aka fassara ɗin kenan, mutum zai sayi tagu raƙumi. amma yaushe zai biya ila an tuntajen naƙatu a zuwa sanda za a yi biƙi e, biƙin taguwa taguwar mai sayan yawa sai ta haihu an karɓi haihuwarta idan ta haifi ya da ba a sani ba ma ya za a haifa ko ɗa to in aka samu ya mace to sai kuma a saka ta a gaba a rene ta har ta girma to abinda ta haifa wato ita ‘yar kaga kenan za a biya da jika kenan shi ne ma'anar ila'antun ta jannaka har a yi bekin taguwa sun matun ta jallati fi baɗaniha sannan a yi bekin wacce take cikin nata ma idan Allah ya sa an haife ta idan mace ce in Allah ya raya ta, in Allah ya sa za ta haihu, duka dai abubuwa ne na kasada hawan hawa, to suna yin haka a jahiliya, to musulunci da ya zo, ya gina rayuwar mutane akan tabbas, ko kuma dai abinda kasadarsa ba ta da yawa, in ba za a iya samun tabbas ɗin ba. to shi ne sai aka hana duk abin da ya kama da irin wani. Duk wani ciniki, wato wanda yake akwai kasada, ko kuma wani ƙullin mu'amala kamar aikin ƙwadago da me za a biya ka, to shi ma ɗin dole ya zama babu kasada mai yawa a ciki, babu kasada. E, kada ya zama za a biya ka da abin da za a ce za a biya ka amma abin da babu tabbas a ciki. ya zama kamar caca in ka ci sa'a ka samu, in ba ka yi sa'a ba kuma ka rasa, tunda kuma kai dama kai ka yarda. Kar a saka wani aiki, za ka yi mana aiki kaza, amma wannan bishiyar ‘ya'yan da ta samu bana, ta haifa duka ladanka ne, komai yawansa ba mai saka maka ido, amma ba ta yi ‘ya'ya ba kuma ko sun zama kaɗan to kai ma ka san sauran waga wannan bai inganta ba wa kullu aqdi bai'in aw ijaratin aw kira'in bi khatarin aw ghararin fa innahu la yajuz magana fuqaha kenan duk kullin ciniki duk kullin aikin kwadago yarjejeniyar kwadago ko haya ko duk abin da ya kama da wannan ya zamanto akwai kasada rashin tabbas ɗin ina sakamako zai fito ko madadi wannan ba a yarda da shi ba to wannan ciniki na habalul habala yana ɗaya daga cikin adilla dalilai da yawa waɗanda aka dogara da su wajen tabbatar da cewa shari'a ta kore irin waɗannan uqud wato waɗanda suke da garar a cikinsu wani hadisi bukari da muslim ma sun ruwaito shi kamar haka وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان daga Imam Malik daga Ibn Shihab daga Sa'id dan Musayyib annahu qala sai dan Musayyib ya ce la riba fil hayawan babu riba a cikin cinikin dabbobi ko musayar dabbobi wa inna ma nuhiya min al hayawani an salasatin wato abin da ake nufi da babu riba a musaya ko cinikin dabbobi ana iya ba da dabba guda ɗaya sannan a karɓi biyu a madadinta yawa ko da jinsi ɗaya ne musamman in babu jinkiri a ciki babu riba a cikin dabbobi ita amma dai abin da aka hana daga dabbobi a saya ko a sayar an salasatin abubuwa uku ne, anil mazamini daga ‘yan tayi, ‘yan tayi, wato ba za a yi cinikin ciki ba, a ga akuya ko tinkiya, saniya ko taguwa suna da ciki, wani ce to bari ya yi kasada. ya yi ciniki da mai wannan dabba a sayar masa da abin da ke a cikin dabbar wannan bai halatta shi ne madamin jam'u madamun abin da ciki ya ƙunsa wal malaƙi da kuma barbara barbara yawa abin da mazaje ko maza daga dabbobin karo da yake barbarar shanu ko raƙumi wanda yake barbarar tagoyin ko rago to a ce za a biya wani abu ya zama ladan barbarar liƙa shine barbara ɗin ko talƙe to an hana wannan ya zo a hadisi naha an bai idirabil jamal ya hana sai da bayan bayan raƙumi shine barbarar tasa wannan sai dai a yi shi kawai birran wa ihsanan yawa akwai abubuwan da a shar'ance ba a yadda a saka mu'awada a ciki ba a saya a sayar ko a biya sakamako ba dole ne mutane su yi ma uwansu ihsani da yin waɗannan abubuwan kamar baiwa mutum ragowar ruwa domin ya sha yayin da ya matsu bai halatta wanda ya matsu a cikin jeji ko a kan hanya kishirwa ta matsa masa yana son ya sha ruwa to kana da ragowar kana da rarar ruwan wanda za ka iya bashi babu haufi a kan rayuwarka to wajibi ne ka agaje shi da wannan bai halatta ka ce ya saya ba kamar wuta wanda zai ɗosani wuta don ya yi girki ko don ya sha ɗumin wuta ko don dalili shi ma bai halatta to haka dai wasu abubuwa irin wa'in to shi ma wannan barbarar dabbobi baya halatta a nemi wani sakamako ko madadi a kai duk wanda zai yi wato zai bayar to ya bayar saboda taimakawa ‘yan uwantaka ai kaga kamar yi wa wani hanya shafa'a ana hana alakulubi shafa'a kawa wani hanyar aure ko hanyar samun aiki ko hanyar samun bashi ko ka shiga ka saka baki a masa rangwame da sassauci saboda matsalar bashi ko wani abu ko sasanta lamura rikicin aure duka waɗannan abubuwan kada ka yi amfani da buƙatar mai buƙata zuwa ga wannan ka sharɗanta masa zai baka wani abu kada ma ko baka sharɗanta ɗin ba ka karɓi wani abu in ka sharɗanta kan wannan ya zama haramun kai tsaye da duk ana yi ne shafa'a ita ma ana yi don Allah to ya ce wa habalil habalati da kuma sayar da ɗantaye wanda ba shi ba za a jira wato ɗan wannan ɗantayin na yanzu da ake gani fasar da aka yi a baya yauwa ɗantayin ɗantayi ko kuma ɗan ciki na ɗan ciki wato an gara kuma tana da ciki sai a yi cinikin cikin to ba ma wai shi wannan da ake ganin ba shi wannan ɗin ake jira in an haife shi in mace ce ita ma ta girma ta samu ciki ta haihu to kaga wannan shi ma ya shiga cikin malaƙi sai dai shi malaƙi ko madamin zan ce madamin cikin ne na farko gashi da ake gani idan an haife shi lami lafiya sai a ce to gashi an haifa maka wato dabba da ka saya kaga kayan kanan to ko shi ma yana cikin bai'ul madamin wanda aka hana domin ko shi din ma akwai kasada ba lalle bane ya isa haihuwa ko kuma a haife shi da kamalar halitta cikar halitta ko kuma ya zo da rai ko lafiya akwai kasada iri-iri a ciki kuma ciniki ne na wani abu da ba a tantance shi ba kuma ba a gan shi ba cinikin gaibu ne in ji bahaushe wanda ba wanda isa cin alwashi cewa yana da tabbas ɗin makomar wannan ciniki saboda aka aka hana ya ce to falmadaminu bai ma fi buɗo ne ina silibin madamin shine sai da abin da ke a cikunan matan raƙuma raƙuma suna da ciki a ce za a sai da abin da ke cikin cikunan. To ba sai raƙuma kaɗai ba dukkan dabbobi ma don kasadar da iri ɗaya ce, ba a sai da ɗan ciki ba a sai da shi, sai in an haife shi an gan shi a zahiri to wannan ya halatta a sayar. Wal malaƙihu bai ma fi zuhurin jimal. Malaƙihu kuma sai da barbara shine sai da abin da ke a gadadajin bayan raƙumi. raƙuma abin da ke a gadon bayansu ba ana nufin kayan da suke dauke da shi ba a'a nuɗufa maniyin da suke barbara da shi yawa shi ake nufi wato ba a sayan barbararsu a biya kuɗi kaza domin raƙumin domin karan ya yi barbara ga yin matayen garkin ya hana wannan habalul habalati kuma ya fassara a baya a sayi ɗan ciki ba kuma shi ba wato shi ɗin ma wato ana jiran sai an haife shi kuma a gani ko zai haihu sai a biya da wani to illa dai mafi muni a ciki shi ne kasadar da ke ciki da rashin tabbas to wannan da abin da ya kama da shi ko kusa da shi daga abubuwa waɗanda suke babu tabbas a cikinsu akwai kasada to shari'a ta hana abin ko da nasi babu a kansa in dai akwai kasadar rashin tabbas ɗin wato ya bayyana fili to wannan ba za a amince da shi ba a shari'a saboda irin wannan shari'a ta hana mu'amaloli da yawa waɗanda mutum zai gina su akan rashin tabbas aka haramta dabaru irin na caca daban-daban kamar dabaru da yawa da suka bullo da su a wannan zamanin wanda mutum zai dilma ya kuɗi da yawa sa ce in ka ci sa'a zai jawo maka ba man magana wuri ya jawo riba da 'yan kuɗi kaɗan sai ka waye gari ka zama hamshaki abin mamaki shine yadda mutane suke yarda da haka ɗin ko ba haka ma ba yahude ko ɗan baranda makamancinsa mai ruhi irin nasa wajen son duniya wai shi ne za ka ba shi naira dubu ɗaya sai ya baka dubu ɗari misali koren shi kenan sai je ya sha wahala ya taro kuɗi in kun ba shi ɗan kaɗan saboda tausayinku da yake da sonku da yake sai ya dinga tila muku kuɗaɗe kukan to kaga wannan duka shari'a ta nisan da mutane da irin wannan rarraunin tunani wa qala maliku imam malik ya ce la yanbaghi an yashtari ahadun shay'an min al-hayawani bi aini baya kamata wato baya halatta wani ya sayi wani abu daga dabbobi bi ainihi wata dabba ta kamaimai mu ce kamar akuya ko tinkiya iza kana ga'iban anhu in tana mai fakuwa a barinsa wani yana da akuya ko saniya ko taguwa amma dai yanzu ba a ganinta babu ita a gaban mai saye da mai sayarwa ba a gabanta ko ba a gabansu take ba amma dai akwai ta sifanta ta za a yi wa in kana qadara ahu koda ya taba ganin wannan dabbar waradiyahu kuma ta gamsar da shi a baya watan da ya shige ko wani mai kama da haka ya ga dabbar amma dai yanzu kan daga sannan bai ganta ba a yanzu kuma za su kulla ciniki ba ta gabansu iya abin da ya sani dai yanda ya ganta a baya ala an yanku da samanahu wai a yi cinikin akan zai ba da kuɗi a ba da kuɗi hannu a baiwa mai dabba kuɗi sannan mai sai a kai shi gudun dabba ko kuma a kawo masa ita ya gani la ƙariban wala ba'idan bai kamata a yi wannan ba ko fakuwar ta kusa ce ko ta nesa wato in wani ya nuna maka bijimin sansa ci kaga yadda na turke shi na ɗaure shi ga ɗinan ta ba shi kaza ka gan shi da ka amma wannan ya ya burge ya ya kiwato sai bayan wata guda yazo ya ce ku yi cinikinsa ce ai ka gan shi a watan jiya ko shekaran jiya to wannan bai cinikinsa babu abin da zan gaya maka tun da dai ka gan shi to su kulla cinikin a haka kuma ya ba shi kuɗi ba tare da an gan shi yadda yake ba shi bijimin ko kuma koma wace irin dabba ce to wannan shi ne imam malik yake cewa bai kamata ba kuma bai inganta ba ƙala malikun imam malik ya ce wa ina makori hazalika an karanta haka ne ba so haka ɗin ba sai a haƙura kawai ai misali ai sun da aka gyara sam an karhanta haka ne an ƙi haka ɗin ne da annal ba'i'a yan tafi obi samani domin mai sayarwa zai iya amfani da kuɗin a dama fa kenan a dama kuɗin ya shigo hannun mutum ai galibi ba a wata-wata sai a sarrafa shi kafin ya sarrafa kansa ko? to balle yanzu kan dama zai shigo ne yana sarrafe galibi ko ba haka ba dama kamar ruwa ne in ya sauko kawai dama yanzu yanzu ai albashinka in ya zo ko abin girbinka ko ka sai da dabbarka ba sai kuɗin ya samu ne kake tsara cewa to yanzu kuɗi ya samu bari a yi tunanin me ya kamata a yi. Abubuwan da suka kamata a yi dama akwai jerin gwaninsu, saboda haka kuɗi yana zuwa, to kaga dama sai kawai a tafi da shi. Haka rayuwar yanzu take galibi. To kaga in kuɗi ya shigo hannun mutum, duk da cewa akwai yiwuwar fa shi mai sayan nan idan ya zo sai ga dabbar wani abu ya auku cikin abin da bai wuce sati ba ko ma kwanaki uku wani abu ko na zazzabi ko gudawa ko wani abu ya samu dabbar ta ci baya daga yanda ya ganta ko an rage mata hannu wajen ciyarwa daga bayan sanda ya ganta ɗin abin kuma ya ɗan yi masa tasiri inda yanzu ne wato inda ya ganta ya ga komawa baya da ta yi ba zai saye ta ba irin yadda ya saye ta kaga shi kuma an ba shi kuɗi ya sarrafa su to kaga wannan sai zama bai daɗi ba yasa ya ce wala yudra hal tujadu tilka sil'atu alama ra'a hal mubta wa amla ba za a sani ba shin za a samu wannan kadarar wato wannan dabbar musamman ma dabba tun da abu ne mai jini ko yawa abu ne mai rai yawa jiki da jini rashin lafiya ara da yawa suna awari da yawa suna iya binjirowa gara misali wato in ya zama kamar ƙasa gona ko gida ko abin da ya kama da irin wannan kamar bishiya ba su cika samun canji ba sai in lokaci ya yi tsawo sosai, a ce ko an ɗauki shekaru ko abin da ya kama da haka. Amma dabba ko cinikin bawa a lokacin bayi, wani abu ko zazzaɓi ko wani abu yana da tattakar bawa ko baiwa, sai ta canza, to sai ka ga ƙimarta ta koma baya. To shi yasa ba a sani ba za a samu wannan kadarar a yadda shi mai saye ya ganta a baya, ko kuwa ba za a same ta hakan ba, yanayinta zai canza. Saboda galibi mai sayarwa in ba mutumin mai gaskiya sosai da amana sosai ba, to ba kowa ne, wato zai faɗi abin da yake akwai na aibi ba, musamman ma idan yana ganin kamar zai iya ɓuya ga wanda zai saya, ko akwai yadda zai iya kauce ma wannan kama shi da aibin. Saboda haka aka hana ba a so faɗi zalika ko riha zalika, shi ya sa ɗin, ko da ya ga dabbar a baya, amma dai yanzu baya ganinta, to ba za su ƙulla ciniki ba, kuma in ma za su ƙulla to kada ya miƙa kuɗi a hannu. ya ce ya saya, in ya so in an kawo dabba ko in ya je zai karɓe ta, in ya ganta a bisa yadda aka sifanta masa ko kuma bisa yadda ya ganta a baya aka ce masa hakan take, to kaga shi kenan ciniki ya faɗa babu wani ba wata ƙura ba wani abu da ya taso. To kaga shi kenan sai miƙa kuɗi kawai, in kuma ya ga akasin haka. wani bambanci wanda ya isa a yi la'akari da shi, to kaga zai ce a gaskiya da ya san wannan aibin, da ya san wannan aibin da ba zai saya ba, saboda haka maganar cinikin nan a barta, to tun da bai ba da kuɗi ba shi kenan, babu wata matsala, babu rigima da za ta taso, kuma shi mai saye yana da haƙƙin in ya ga saɓanin abin da aka gaya masa ko aka sifanta masa ya ce bai yadda ba. To dama gudun da ya kada ya zama an ba da kuɗin kuma akwai matsala, shi wanda ya karɓi kuɗi a matsayin ya sayar, ya sarrafa kuɗi sun ɓata shi ko mai saye bai gamsu ba, so yake kai ya mace shi ya fasa a damar da kuɗinsa ko babu kuɗi, aka sai a yi ta kai kawo abu ba daɗi. To wannan shine abin da ba a so. kullum ba a son abin da zai kawo mashajara, abin da zai kawo ja'in ja. Wali zalika koriha zalika don haka aka ƙi wannan, wala ba'sa bihi idza kana madmunan mausufan yawa babu laifi da yin cinikin akan abin da ya zamanto za a lamunce a ɗauki nauyin asara ko kuma tawaya ɗin in ta kasance mausufan kuma an sifanta mana ya sifanta kuma ya ce lalle ga yadda sifar take kuma lalle akwai aibin ko kuma in an ga aibi to shi ba matsala zai dawo da kuɗi ko kuma a fasa cinikin gabaki ɗaya babu wani aibi. To, amma wannan in ba kadara ta dabbobi ba kenan, shi yasa a sauran abubuwa ba dabbobin ba, to aka aka yi ni wato halatta haka. Ana iya cinikin abin nan wato sai da abubuwa da ba su nan, in an siffanta su da siffar da za ta mayyaze su. kuma shi mai sayarwa ya yadda da ɗaukar nauyin hasara ko kuma fasa cinikin in har an samu akasi an samu aibi to in bisa wannan ne aka ga babu wata kasada mai yawa to amma ko a nan ɗin ma da yawa malamai suna cewa a kaucewa ba da kuɗi hannu shi ya fi saboda gudun tasowar irin wannan rigima kamar na faɗa a da ma kenan a yanzu shi ne lokacin da ya fi dacewa a ce ko da abin da aka yarda a sai da shi a bisa siffanta shi a yi alkawarin cewa mai saye in ya gani in ya ga abin da aka faɗa masa bai saɓa wa abin da ya gani ba shi kenan ciniki ya yi to kada dai a ba da kuɗi saboda ana iya samun saɓani sau nawa mutum zai ce maka babu matsalar saboda kawai yana son ya gyara abinsa amma kai in ka zo ko kuma duk ma wanda aka faɗa masa ko aka nuna masa zai iya tantance cewa akwai aibi to mafi kyau shine kada a gabatar da kuɗi har sai an ga halin da kadarar take an tantance amma dai mafi muni shine a ce ya auku a dabbobi domin su ne suka fi sauran samun canjawa da kuma saɓani. Gida misali idan an shiga da kai cikin gidan wata ɗaya ko wata shida, la'alla ko shekara ma, kaga ingancin ginin da fasalinsa ko'ina da ko'ina akan an nuna maka. To, mafi rinjayen zato dai bayan shekara ɗayan nan ko watanni shida ko abin da ya kama da haka ba abin da zai canza ko kuma abin da zai canza ba zai zama wani abu ba a tufa ya faɗi irin wannan yake cewa idan ya zama a irin wannan an samu aibin da bai kai sulusi ba shikenan babu wani abu sai a kyale kawai yawwa ko kuma a ba sulusi ba wanda bai kai komai ba da wani tasiri wajen rage kuɗin ƙimar ko da dama an san da shi ko ba a san da shi ba ba zai rage ƙima to ba a ce komai ba amma in zai iya rage ƙima ko ya take to sai a mayarwa mai saye gwargwadon wannan ƙima amma in giɓin da aka samu zai iya kaiwa ya zabge ɗaya bisa uku ma na cinikin ko wani mai kama da haka to wannan in mai saye bai amince ba sai a fasa cinikin gabaki ɗaya. To, amma wani a cinikin gida kenan ko kamar abin da ya shafi filaye haka kenan. Amma dabba ita ai kaga canjawarta da sauri sosai. To, shi yasa abin ya fi muni a dabbobi. Amma duka in za a ƙulla cinikin a sifanta, amma a ƙyale kuɗi a hannun mai saye. In ya gani abu ya yi masa daidai, ba aibi sai ya biya shikenan in kuma ya gani ya ga lalle yadda aka yi yarjejeniyar yadda aka sifanta masa akwai saɓani sosai yana iya cewa bai yadda ba shikenan kaga babu tun da bai bada kuɗinsa ba kuma kaga ba rikici kuma cewa ya fasa bai laifi ba tun da aibi ne amma an ƙulla ciniki babu aibin ba komai cinikin ya yi kuma ya yi bai halatta ba ya ce ya fasa don in ka ce ka saya ya ce ya sayar maka kuma har kun rabu to wannan ciniki ya kullu sai dai a nemi alfarmar warware shi in an ga dama yawa in mai sayarwa ya ga dama zai ihsani in mai saye yana burin a fasa ko mai sayarwa yake burin a fasa kowanninsu in ya roƙi dan uwansa cewa ya taimaka ciniki kan an san ya ya yi tunda ya cika sharuɗansa amma dai a yi haƙuri to in aka yi ana kiran wannan iƙala musabbi ne amince amma ba dole ba inda yake zama dole sai in ya zama aibi wanda za a yi la'akari da shi wanda aka gano cewa lalle an ƙi bayyana shi ko kuma amma baƙin bayyana shi aka yi ba to dai ya isa aibi ga fala ko rashin sanin abubuwan yadda ya kamata ne ya jawo Allah samu dace to wannan dai ƙarshen babin kenan kaga kenan babin yana sanar da mu cewa shari'a sunna bata yadda da dukkan wani abu na kasada a cikin mu'amalar ciniki ba ko dukkan wani abu na dukiya kamar kwadago da makamantansu ba sai matsala ta gaba bai'ul hayawani billaham babin musayar dabbobi masu rai da nama yankakke kamar da shana na tawa za ka ga kamar abin da ake fada a nan bakon abu ne saboda ba haka aka saba da cinikayya ba a yau musayar abubuwa kaya da kaya ba amma a da can zamanin karancin kudade to yawanci cinikin furfure ake yi ba ni gishiri in baka manda sai ka ba mutum kaya ya baka wani kaya madadinsa ana yawan samun haka to shi yasa ake kiran wannan musayar da ciniki shi yasa aka ce in abu jinsi ɗaya ne baya halatta ai musanya da fifiko ko da kyawun nau'in su ya sha bamban mun sha faɗin wannan shinkafa da shinkafa duk inganci da nagarta wannan duk koma baya da ƙarancin ingancin wannan in za a yi musayar su sai ya zama daidai wa daida in ko ba haka ba to sai dai a sai da mara ingancin duk abin da ya samu a saya daga cikin mai inganci in ba haka ba kuma an ƙara don la'akari da wannan ya fi wannan kyau to sai riba ta shiga sai in jinsi ya saba mun karanta wannan a baya to amma a dabbobi kwaya abin yake to su ma a dabbobin a yi musayar nama da jinsin daga dabbobi to shi ma shari'a bata hana bata bata yadda da wannan ba ta hana حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم daga Yahya daga Imam Malik daga Zaid dan Aslam daga Sa'id dan Musayyib cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani daga sai da dabba da nama ma'ana ba za a yi ciniki musaya ba wani ya yanka sa sa ce a ba da cinya kafar baya kenan ko ta sa za a ba da rago raye a musanya da haka ya yi hani da wannan jabu dawo da ma ya rawoto shi a marasir hadisin mursali ne a nan muwaɗa abu dawud ma a cikin littafinsa da ya keɓe kan hadisai mursalai ya, ya rawaito shi da hak, a haka amma wasu sun rawaito shi wato cewa hadisi ne muttasili daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda jinsi ɗaya ne shi naman ai abinci ne shi ma kamar yadda nau'ukan abinci suke to nama wato na jinsi amma a risala misali a littafin masama malikiya yana cewa wannan in ya zamanto jinsi ɗaya ne raƙuma shanu tumaki da awaki duka a matsayin jinsi guda suke jinsi guda ne duk masu ainihin wato ƙafa hudun nan to jinsi ɗaya ne saboda haka da naman raƙumi da na saniya da na akuya da tinkiya duka jinsi ɗaya ne ba a cewa naman awaki ko na tumaki saboda ya fi laushi a musanya da naman raƙuma saboda ya fi tauri ko ya fi kaushi da ƙarancin mai ko da sauransu na raƙuman ya fi yawa na ƙananan dabbobin ya fi zama kaɗan in har za a musanya za a iya amma in sun zama nauyin daidai wa daida kilo ɗaya wannan wannan ma kilo ɗaya tun da duka jinsi ɗaya ne amma dai wannan matsalar ba wani ake nufi musaya tsakanin rayayyar dabba da kuma nama ya hana wannan tsarin wannan kyau jinsi ɗaya ne ko ba jinsi ɗaya ba ne tun da ba naman ba ne in an zo batun wannan nama ne wancan nama ne to shine za a yi la'akari da bambancin jinsi in jinsi daban-daban ne kamar jinsin tsuntsaye da jinsin dabbobi to ana iya fifiko misali har ya ba da kilo biyu na naman awaki ko kuma masu kafa hudu dabbobi dai a ba da kilo ɗaya na tsuntsaye naman tsuntsaye kamar kaji talo-talo da makamantansu tun da jinsi daban-daban ne amma dai a nan wannan da ranta shi kuma wannan nama ne wata sani an malikin an dawo damnil hussein annahu sami'a sayyid ibn al-musayyib yaqul mimma yasiri ahli al-jahiliyyati bai'ul hayawani bil lahmi bishati washatayn daga malik daga dawud ibn al-husayn al-madani cewa ya ji saye ɗan musayyab babban tabi'in nan yana cewa min mai sirri ahlil jahiliya yana daga cikin caca ko abin da ke kama da caca daga abin da mutanen jahiliya suke yi bai'ul hayawani billah sai da dabba mai rai sai a musanya da nama a ba da rayayyar dabba sannan a ba da nama shi kuma na daba da aka yanka bishati wa shatain sai a bada wani nama a ce a bada akuya ɗaya ko akuya biyu to musayar rayayye da wato nama yankakke wannan bai inganta ba shi ma wannan asari ya hana ya bayyana hannun wani shi abinda wancan hadisin yake hanawa wata sun an malikin ana bi zinadi an sa'id ibn al-musayyib annahu kana yaqul daga maliki daga abu zinad daga sa'id an musayyib abu zinad abdullah dan zakawan galibi riwayoyinsa daga araj ne baban almajirin abu huraira amma dai daga nan daga sa'id dan musayyib annahu kana yaqul yakan ce nuhiya an bai'il hayawani billah an hana musayar dabba mai rai da nama. Kala Abu Zinad, Abu Zinad ya ce, Fakultu li Sa'id ibn al-Musayyab, sai na faɗa wa Sa'id ɗan Musayyab, a ra'aita rajulan ishtara sharifan bi asharati shiyahin, ba ni labari mana to, game da mutumin da ya sayi raƙumi ya sayi raƙumi bi ashirati shiyahin akan zai biya da awaki goma babban raƙumi shine sharif kamar jazur wato ya sayi raƙumi babban raƙumi ko taguwa akan zai biya da awaki goma zai musanya To, ‘yan Musa ya ce, babu maganin za a yi ne don a yanka, babu laifi, tunda jinsin yawa, ko da jinsi ɗaya ne su a dabbobi babu riba a ciki. Faƙala Sa'idun, Sa'id sai ya ce, in ka nashtara haliyan haraha, fala khaira fi zalika idan ya sayi wannan taguwar ne ita ce sharif domin ya soke ta mahauci ne kenan misali ko kuma dai wata bukata ce ta nama samar da nama ya sa ya saye ta taguwar ake so ko saboda yawan nama da ake bukata ko wani dalili don ya soke fala khaira fi zalika to babu alheri a cikin wannan dan sai ya zama kamar an yi musaya ne da nama za a ba da dabbobi rayayyu duk da dai ba a riga an yanka taguwar ko an soke ta ba mafhomin wannan shine idan taguwar da ya karbe tan hawa zai dinga yi ko kuma dai zai kiwata ta ne domin karuwa wannan babu komai qala abu zinad abu zinad abla dan zakwa ne ce wa kullu man adaraktu minan nasi duk waɗanda na riska daga cikin malamai yanhauna an bai ilhayawani billah to suna hana a musanya dabbobi billahami da nama suna hana sai da dabbobi da nama wato a musanya dabba mai rai da nama قال أبو الزناد أبو الزناد يتي وكان ذلك يكتب في أهود الأمال yace wannan hanin ma ya kasance da ana rubuta shi ma a cikin wato umarce-umarcen ma'aikata sarakuna kenan wato aka rubuta wannan cikin ababen da sukan yi umarni ko hani a kai kada a yi kaza kada a yi kaza fi zamani abanin ne usman a lokacin sarautar abanu dan usman na affan wai shamim ne ismail da shamim ne ismail ya nauna an zalika suna hana wani tunda ana mu'amala da nama da yawa naman farauta ko na mahauta ko abin da ya kama da haka to sai aka ce an hana sai sukan hana musayar rayayye da yankakke ana iya musaya tsakanin yankakke da yankakke ko rayayye da rayayye daga dabbobi amma banda musaya tsakanin rayayyar dabba da yankakkiya ko jinsi ɗaya ne ko jinsi daban-daban shine abin da ake tabbatarwa sai ƙara kawo wani babin ce babu bai illahin billam ka gani musayar nama da nama musayar nama da nama kaga wannan yankake da yankake kenan in an riga an yanka ko an soke to kaga wannan ya zama allaham ba alhayawan bane tunda rai ya tafi qala malikun malik yace al'amrul mitamu alaihi indana al'amarin da aka haɗu a kansa a gurinmu, malamai suka haɗu a kansa, fi lahamil ibili wal baƙari wal ganam, game da nama raƙuma da shanu da ƙananan dabbobi, wa ma a shi ba zalika da abin da ya kama da haka, min luhushi daga dabbobin jeji, dabbobin jeji, yawa, kaman min ziba'i wal maha, akwai alziba' bareyi kenan ko almahajan umahatin bauna kenan irin su gwambaza zakin daji da makamantansu daga dabbobin suka halatta su ne ake kira wuhush amma mafarauta waɗanda mafarautan dabbobi da ba a ci su kuma ana kiransu seba dangin su da misa kirkeshi da makamantansu su ana kiransu ne da asiba amma waɗanda ake cin su irin su bareyi ɓauna raƙuman dawa da jakunan jeji jakin jeji halal ne kamar barewa ba kamar na gida ba to duka wannan da namun jejin da suka halatta da na gida annahu la yushtara ba'dahu bi ba'din illa muslim bi muslim cewa ba a musanyar sashensa da sashi sai misali da misali waznan bi waznin awu da awu yadan bi yadin hannu da hannu wai ma'ana dukkan masu ƙafafu daga dabbobin gida da na jeji duka nau'in namansu iri ɗaya ne in za a musanya naman barewa da na akuya ko naman ɓauna da na rago misali to dole sai su zama daidai wa daida da da ake farauta za a iya irin wannan wanda ce shi bai taɓa cin naman gumbaza na yakin jeji ba bari ya yi musaya da namansa na akuya ya ba wani kuma ya ba shi wancan to lalle ne su zama daidai wa daida in so samu ne a ɗora a sikeli in suna ta'amuli da sikeli ko kuma a ƙiyasta a kwatanta irin kamar da ake watanda ya zama yadan biyadin hannu da hannu ya zama awu da awu wato nauyin iri ɗaya ne kuma hannu da hannu a duk inda musanya take ko mata menene to ana so ya zama hannu da hannu ne don riba wuya duk abin da riba ke shiga ciki dole ya zama hannu da hannu wa illam yuzan yace wala ba sabi wa illam yuzan yace amma babu laifi ai wannan musayar ko da ba a dora aka sikele ba idan sikelin yayi wuya ya za ta harra an ya kuna mislan bi mislin ya da miyadi idan yayi kirdado kirdadon shine kamar da nace kasawar masu watanda ido ba mudu ba amma ya san kima saboda haka dole irin wani za a yi ɗan samun ɗan bambanci amma dai ba wani ne wanda ya taka karya karya ba saboda haka an yadda ya ce iza ta harra an ya kuna mislin bi mislin ya biyar in ya yi kwatanta ya zamanto misali da misali hannu da hannu amma kada a samu fifiko kuma kada a samu jinkiri kala malikun malik ya ce wala ba sa bilhamil hita ne babu laifi a musanya naman kifaye hitan da mahotin babban kifi shi ne hot bilhamil ibili wal bakari wal gana a musanya da naman raƙuma da na shanu da ƙananan dabbobi amma an shi ba zalika min al-wuhum da abin da ya kama da wayannan dabbobi masu kafa hudu dabbobin ni'ima daga cikin dabbobin jeji dangin su barewa kenan kulli ha dukkan su isnani bi wahidin a bada biyu a madadin daya an kama wani katon kifi a bada shi a karbi akuya biyu ko zomaye biyu misali wani abu kama da haka wa aksara min zalim ko fiye da haka ma kaga ya danganta da girman guda ɗayan da za a musanya ko yawa abinda mai ba da musanya zai yarda da shi ya ba da biyun ko abinda ya kama ko fiye da haka yadan biyadin amma in ya zama hannu da hannu kenan tunda jinsin ya zama daban-daban babu laifi a yi fifiko kamar da dama asalin abubuwan da jinsinsu ya sha bambam ana iya fifiko a wajen musaya amma ya zama yadan biyati fa inda kada zalika al'ajalu fala khaira fi amma idan ajali jinkiri ya shiga ciki to fala khaira fi to babu alhairi a ciki shi jinkiri a duk abin da riba ke iya shiga ciki to an yi jinkirin to shi ma riba din ne ko da ba a ƙara ba dama akwai ribar fadl akwai ribar nasi'a ribar ƙarawa tana cin gashin kanta wajen haramci haka akwai ribar nasi'a wato ribar jinkiri to duka wuya dole a kiyaye wani ko da inda aka halatta a yi fifiko saboda bambancin jinsi to dai ba a yarda da jinkirtawar ba wannan mun sha maimaita wani ƙala malikun imam malik ya ce وعلى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والهيتان ina ganin naman tsuntsaye duka to sun saba da naman dabbobin ni'ima na gida walhitan da kuma kifaye wato dabbobin gida da na jeji masu kafa hudu jinsi ɗaya ne yawa tsuntsaye ma jinsi guda ne sannan kifaye kuma da abin da yake baya rayuwa sai a ruwa shi ma jinsi ne fala ara basan bi an yushtara ba'da zalika ba'din ba na ganin laifin a musanya wani abu ba na ganin laifi a musanya wani abu sashen wannan da sashi a musanya naman dabbobi masu kafa hudu ko na gida ne ko na jeji da tsuntsaye ko kuma naman cikin ruwa ko da wani zai fi wani ko da wani zai fi wani babu laifi shine mutafadilan yawa da fifiko yadan biyadin amma ya zama hannu da hannu wallahi ba shi min zalika ila ajali ma ba a musanya wani abu daga cikin wannan zuwa ajali jinkirtawa cikakken za ta zama laifi amma dan yawan kifin da mutum ya karba ya fi abin da ya bayar da dabba naman dabba misali yawa ko akasin haka tunda daban-daban ne jinsin ya halatta amma kada a samu jinkiri ma ja a fi saman kalb abinda ya zo game da kudin kare a sai da kare a ci kudinsa haramun ne a shar'anci jumhurin malamai sun tafi akan cewa karen nan ko wanda aka yi izini a kiwata shi ne ko wanda ya haramta duka baya halatta a sayar a ci kudin amma wasu sun halatta wanda shari'a ta yadda wato a rike shi karen farauta ko karen gadi to wannan ya halatta tunda an riga an koya masa fasahar farauta ɗin ko kuma wani abu mai kama da haka to ya halatta a sai da shi ko kuma a saya babu laifi ashab cikin malaman malikiya manya ya ce zan iya sai da kare karen farauta in je haji da kudin saboda mubalaga wajen halatta abin amma dai wasu kafe akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai fayyace a mana bai toge ba ya hana kudin kare kawai saboda haka izini da aka yi a riki kare domin farauta ko don gadin gona ko garken dabbobi ko gida duk wannan sauƙi ne a wannan amma ba sauƙi ne game da sai da shi ba حدثني يا عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعن أبي مسعود الأنصاري أنا كما أقوى وأن أقوى وأن وأن يوا بكما تأسام وأن yawwa don sai ya zama kamar yawwa zai fi dacewa ya zama an abdurrahman ibn al-haris ibn hisham an abi mas'udin al-ansari haka ne ko yawwa eh wawon da yana ganin kuskuren buku ne da sai zama kamar yi riwayar abdurrahman dan haris dan hisham daban abu mas'ud al-ansari kuma daban to ka kuma shi wancan tabi'i ne wani amma wannan in babu wawan to kaga isnadin ya tafi wa kai tsaye ne daga Abu Mas'ud al-Ansari wato Abba ibn Amir kenan yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kal wa maharil baghi wa hulwanil kahin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kudin kare a sai da kare a ci kudin sa ko ta wace siga ko ba kudin aka karba ba ko da wani abu aka karba madadinsa madadin karen to duka dai ma'anarsa kuɗi don duk abin da ka karɓa mai amfani ko aka baka mai amfani ka ba da wani abu to shi ne abin da ka karɓa ɗin shi ne saman ko kuɗi ne ko kadara ce to ya hana kuɗin kare wa maharil bagi da sadakin karuwa wato abin da wato fasiki fajiri zai baiwa fajira mazinaciya akan zinar da suke za su yi ko suka yi to wannan yana daga cikin mafi gurbatar haramun wahul walil kahini da kuma daddadar kyauta da ake baiwa boka hulwan daga halawa ko hulun abu mai daɗi saboda ko tsinke bai kawar ba bai kau da kara ba zai karya ta bokanci kawai ko duba sa ɗaya ba makudan kuɗi a bashi ya yi sace a bulis to shi ne sa aka kira shi da abu mai daɗi bai wata zufa bai wata gajiya ba bai wata jijjiga ba aka kawai cikin sauƙi ake bashi to yana duka haramun ne mummuna haramun ya ne bi mahadal bagi ma to dawal mar'atu ala zina abinda yake nufi da sadakin karuwa to shine abinda ake baiwa mace akan zina hulwanul kaini rashwatuhu kyautar da ake baiwa boka shine rashwatuhu ko rushwatuhu ko rishwatuhu kalmar rishwa ana iya cewa rashwa da fataha ko kasara rishwa ko rushwa da damma duka daga ta karba wa ma yuda ala an yata kahana abinda ake bashi shi domin yayi bokanci yayi duba dan duka ƙarya ce tsagwaranta kuma da batarwa da ma kafirci da wasanin gaibi ta ce za a karɓi wani abu akai dole ya zama haramun daga mafi munin haramci wani hadisi asalinsa bukari da muslim duka sun rawaito shi ƙala malik imam malik ya ce a karahu samanar kalbin dari wa gairin dari ba na son kudin kare mafarauci shine mafaɗaci asalin dara addari daga darawa ne darawa shine tsauri da fada fada tsananin fada to kaga mafaraucin shine dai ake nufi da mafaɗacin wato karen farauta da wanda ba na farauta ba linahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an samanil kalb domin hanin maza Allah sallallahu alaihi wasallama daga kudin kare wato shi ma malik kuma da yace a karahu din nan ba na so ba wannan nufin makaruhi ne irin makaruhin da in an yi babu laifi ba shi yana ganin da karen farauta da da, da wani sadika a wajen haramcin ko hanin a sai da su a ci kudin su ko amfana da wani a madadin su duka dai ya shiga cikin hanin wato taharimu samanil kalb sabanin tawilin da waɗansu suka yi za mu tsaya a nan insha Allah wani lokaci Allah ya datar da mu